الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم مسلمين الله سبحانه وتعالى تكل التافنسا يناتيوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah shi ne abin bauta da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya sai shi rayayye ne kuma tsaye da zatinsa wanda yake tsaye da zatinsa gangadi baya kama shi bare bacci abin da ke cikin sammai duka da abin da yake ƙasa duka mulkinsa ne nasa ne bayansa ne wane ne ya isa da ya yi ceto a wajensa ba da izininsa ba ya san abin da yake cikin sammai ya san abin da yake cikin ƙasai ya san kuma abin da yake gaba ga bayansa abin da yake gaban bayansa da kuma abin da yake bayansu ya san abin da suka gabatar da abin da suka jinkirta ba su gabatar da shi ba kursiyinsa ya yalwaci sammai da ƙasa ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin da ya so kursiyinsa ya yalwaci sammai da ƙasa wala ya uduhu hifzuhuma kiyaye sama da ƙasa baya wahalar da ubangiji kuma shine al'aliyu madaukaki al'azimu mai girma wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul baqara suratul baqara tana daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe-ƙarshen surorin alkur'ani kuma wannan aya tana cikin wannan sura ta ce aya ta 255 cikin suratul baqara wannan aya tana da falala kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna ya tabbata cikin sayo muslim hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tambaye ni wace aya ce tafi girma a cikin littafin Allah Ubay ibn Ka'ab yace Allah da manzansa su suka su suka fi sani Annabi ya sake tambayar sa karo na biyu wace aya ce tafi girma a cikin littafin Allah yace Allah da manzansa su ne mafiya sani da sake tambayarsa karo na uku sai ubayy ibn ka'ab yace ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace kai farin ciki da ilimin da Allah ya baka ya abul munzir wato annabi ya tabbatar da cewa amsar da ya bayar daidai ce kuma ayar ayatul kursi ita ce mafi girman ayoyi a cikin alkur'ani kamar yadda fatiha take mafi girman sura a cikin alkur'ani haka nan hadisi ya tabbata cikin sayi muslim daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba shi tsaron abincin zakka da aka tattara ya ba shi ya je ya tsare cikin dare sai wani mutum ya saɗaɗo ya shigo ya rika kwasar wannan abincin sai abu huraira ya kama shi sai ya yi ta yi wa abu huraira magiya yana gaya masa tsananin bukata ce ta sa shi haka yana da ‘ya'ya yana da iyali ga talauci amma ya yi wa abu huraira ta alkawari ba zai sake dawowa ba abu huraira ta ya sake shi ya tafi abinsa da safe abu huraira ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya faru jiya da daddare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ƙarya yake maka zai dawo karo na biyu wannan mutum ya sake dawowa yana ƙoƙarin satar dukiya ko kuma abincin zakka abu huraira ya sake kama shi sai ya sake marere cewa abu huraira da magiya da gaya masa tsananin talaucin da yake ciki da iyalin da suke tattare a wajensa abu huraira ya tausaya masa ya sake shi bayan ya yi alkawarin ba zai sake dawowa ba abu huraira ya koma da safe ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama mutumin nan ya dawo ga kuma alkawarin da ba zai sake dawowa ba annabi ya ce ƙarya yake zai dawo a karo na uku ya dawo abu huraira ya kama shi ya ci mimiye shi ya ce sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan karan wannan mutum ya marairaice ya ce zai bashi wani sirri wanda zai sanya ya shiga ya samu tsaron ubangiji subhanahu wataala kuma shedan ba zai ƙara kusanto da shi ba in yayi wannan abu yace menene yace aya ce alqur'ani ita ce ayatul kursi in ka zo kwanciya ka karanta ta mai tsaro zai yi ta tsaronka har garin Allah ya waye kuma shaidan ba zai iya kusantar ka ba da aka waye gari ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ka san da wa kuke artabu kwana uku abu huraira ya ce ban sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan ne kuma gaskiya ya gaya maka amma fa shi mai yawan ƙarya ne annabi ya tabbatar masa da cewa wannan maganar da shedan ya faɗa gaskiya ce cewa mutum in ya zo kwanciya ya karanta ayatul kursi to zai samu kariya daga ubangiji har garin Allah ya waye a wannan daren sannan kuma shedan ba zai iya kusantarsa ba sannan annabi ya ƙara masa da cewa ayatul kursi Allah ya halicce ta da wani da labba guda biyu da harshe suna tasbihi da da yaban Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a jikin tirken al'arshi. Waɗannan hadisai duka guda biyu suna tabbatar da falalar wannan Sura, cewa Sura ce da babu aya ce da babu kamarta a cikin ayoyin Al'ur'ani wajen girma, sannan kuma mutumin da zai kwanta ya karanta ayatul kursi zai samu kariya daga Ubangijinsa, shaidan ba zai iya kusantarsa ba a wannan daren. abu na biyu menene yasa wannan wato aya take da irin wannan falala take da irin wannan girma babu shakka idan mutum ya dubi wannan aya zai ga cewa ta kunshi manya-manyan sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suke nuna cikar uluhiyarsa da rububiyarsa da girmansa da iliminsa da rahamarsa da ƙudurarsa da cikakken ikonsa da ya mamaye ko'ina ya mamaye komai da muka duba Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da Allahu la ilaha illahuwa ya buɗe wannan aya da lafzul jalala shine Allahu Allahu suna ne daga cikin sunayen Allah mafiya kyau da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da su suna ne da ya kira kansa da shi kuma suna ne wanda yake ɗauke da sifa ta zatin Allah idan aka ce sifa zatiya ita ce sifar da take tare da ubangiji tun fil azal kuma koyaushe tana tare da shi ba ta rabuwa da shi ita ce sifa zatiya akwai sifa wacce take fi'iliya ikhtiyariya sifa ce da ubangiji yake sifanta da ita sanda ya ga dama sifa ce wadda take da alaka da mashi'ar Allah idan ya ga dama ya yi kaza in ya ga dama ya yi kaza waɗannan sifofi ne ake kiransu sifa alfi'iliya al'ikhtiyariya amma sifatu zat sifa ce da take ta zatinsa kamar rayuwa kamar ilimi kamar ji kamar gani ba a cewa akwai lokacin da Allah yake sifantuwa da rayuwa akwai lokacin da baya sifantuwa da ita ko yake sifantuwa da ji akwai lokacin da baya sifantuwa da shi sifa ce ta koyaushe amma sifatul khalqi misali Allah ya khluqu ma yasha duk sifar da aka danganta ta da mashi'a Allah yana yin ta saude kamar istiwa'i sifa ce fi'iliya kamar annuzul saukar ubangiji sifa ce fi'iliya kamar maji'insa wato zuwansa da dukkan saurorin sufofi da suke nuna aikin ubangiji Allah subhanahu wataala ya fa'alu ma yasha' duk aikinsa yana yin sa ne da mashi'arsa to wannan ita ce sifa sifar da ake kiranta sifa fi'iliya Allahu suna ne wanda yake banta daga sauran sunaye da abubuwa da yawa Ibn al-Qayyim ya ambaci wasu abubuwa sun kai goma da wannan suna Allahu yake da shi a cikin sunayen Allah kaɗan daga cikin abin da wannan suna ya ƙunsa shi dai wannan suna alamun ne ala zat duk sanda aka tashi faɗar sunan Allah shi ake fara faɗa in dai za a faɗi sunan Allah to shi ake fara faɗa alamun ne ala zat babu ma'arifar da ta kai shi muhammadu ibrahimu isa musa duk waɗannan sunaye ne da za ka samu wasu ma sun- suna da irinsu amma allahu shi kaɗai yake da irinsu duka waɗanda suka yi tagawa suka yi jabberanci a bayan ƙasa suka mayar da kansu ababen bauta ba wani ɗaya da ya yi gangancin ya ce shi sunansa allahu babu shi sunan Allah ne shi kadai yake banta da shi shi yasa ake cewa a'raful ma'arif babu ma'arifar da ta kai shi sannan shine sunan da duka sunaye suke komawa gare shi shi kuma ba a dangana shi da wani suna sai dai a danganta kowane suna daga cikin sunayen Allah zuwa gare shi a ce ar-rahmanu sunan Allah ne ar-rahimu sunan Allah ne al-alimu sunan Allah ne ar-razzaqu sunan Allah ne amma ba za a ce Allahu sunan Ar-Rahmanu ne Ar-Rahim abin Allahu sunan Ar-Rahim ne Allahu sunan Al-Khaliq ne ba a fadar haka sai dai su a danganta shi zuwa ga Allah saboda haka duka wasu sunaye sifofinsa ne duk sif- sunaye sifofinsa ne akwai wasu sunaye guda uku waɗanda duk sunayen Allah suna komawa gare su na farkon su shine Allahu sai Ar-Rabb sai Ar-Rahman duka sunayen Allah ma'anoninsu suna komawa zuwa ga waɗannan sunaye ne guda uku na gaba a cikin waɗannan sunayen shine Allahu suratul fatiha ta kunshi duka sunayen nan guda uku alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim to Allahu shine aslun li jami'i asma'illahi husna babu wani suna da ya kunshi kalmar wato da da baya komawa zuwa ga Allahu duk wani suna sifa ce ta Allahu hakanan yana daga cikin wato abinda wannan suna yake banta da shi shi wannan suna ya kunshi duka ma'anonin sunayen Allah gaba daya domin Allahu bai zama Allahu ba sai da ya sifantu da sifofi na kamala na jalala na girma sannan ya zama Allahu ba zai zama da wannan suna ya cancanci a bauta masa shi kadai ba sai ya zama alhayyu sai ya zama alqayyum sai ya zama arrahmanu sai ya zama arrahim sai ya zama alkhaliqu arraz arrazzaq duka sunayen Allah din nan sai ya cancance su sannan ya zama Allah mutum da ya sifantu da sifar Allahu yana nuna maka ya sifantu da sauran sifofi mafiya kyau da ka sani saboda ka duk ma'anonin sifofin Allah suna komawa zuwa ga sunan Allahu hakanan wannan suna na Allahu shi kadai ne sunan da idan za a kirawo Allah ba a cire alif da lam a ka'idar larabci idan suna yana da alif da lam aka zo za a kirawo mai sunan sai a cire alif da lam amma banda sunan Allahu in za a kirawo shi da harfin nida a ce ya Allah sai an faɗa amma inda ar-rahman ne ko ar-rahim ko al-khaliq in za a kira waɗannan sunaye sai an cire alif da lam sai a ce ya rahmanu ya rahimu ba cewa ya ar-rahmanu ya ar-rahimu Allah shi kadai ake bar masa alif da lam wanda yake nuna maka cewa wannan alif da lam cikar sunan ne sannan shine sunan da duka azkar da aurat da ake yi zaka ga cewa haɗe suke tafiya da shi in za ka yi kabbara Allahu akbar za ka ce ba ar-rahmanu akbar ba ba al-khaliqu akbar ba Allahu sai akbar in za ka yi tasbihi subhanallahi ba ka ce subhanar rahmani sai da subhanallahi in za ka yi tahlili la ilaha illallah shi za ka faɗa in za ka yi hauƙala la haula wa la quwwata illa billah saboda haka duka suna abin nan duka tasbihat tahmidat tahlilat zikiri da muke yi suna hade da wannan suna ne na Allah sana daga cikin abin da wannan suna yake banta da shi shine sunan da yafi kowanne zuwa alqur'ani alqur'ani ya kunshi sunan Allahu Allahu sama da 2200 sama da 2200 an buɗe ayoyi sama da talatin da uku da sunan Allahu Allahu Allahu da yake nuna maka girman sha'aninsa ba daidai yake da sauran sunayen Allah ba duk da cewa duka sunayen Allah mafiya kyau ne mafiya kamala ne amma Allahu yana gaba da sauran sunaye wajen cika ta fuskar ma'ana saboda haka suke cewa kowane suna daga cikin sunayen Allah yana nuna ma'anarsa yana kunshe ne da ma'anarsa in banda Allahu shi ya kunci duka ma'anonin sunayen Allah sannan da shi ake shiga musulunci da faɗar sunan Allahu ake shiga musulunci duk mutumin da ya zo zai musulunta cewa ake ya ce ashadu an la ilaha illallah ko ya ce ashadu an la ilaha illallah amma ba zai ce ashadu an la ilaha illar rahman ko illar rahim ba ba a shiga musulunci sai da sunan Allah sunan Allah shine yake nuna Allah subhanahu wata'ala ta fuskar zatinsa shi ya cancanta shi kadai abautawa baya halatta abauta ma wani ba shi ba domin shine ya sifanta da sifofin kamala shine ya sifanta da sifofin isa shine ya sifanta da sifofi mafiya kyau don haka shi kadai ya cancanci abauta masa وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أيها القرآن تكع سنانون الله شيء كدين يتنشنت أبو تامسا نوعك كلمة الله tana nuna ubangiji shine almutafarridu bil uluhiyya shi ya kadaita abauta masa sannan ta fuskar ta bangaren bawa sunan Allahu yana kunshe da cewa shi kadai bayi za su bautawa shine allazi ta'lahuhu alqulub zukata suke fuskantar sa da bauta babu wani abinda ya cancanta bawa ya bauta masa ba Allah ba duk wata sifa ta bauta sifa ce duk wata sifa duk wani aiki na bauta Allah kadai ake yi wa da zarar ka ɗauki wannan aikin kai ma wani ba shi ba to babu zalincin da ya kai wannan inna shirka la zulmun azim saboda haka wannan aya ta bude da wannan suna na Allah insha Allah a hudubobin mu na gaba za mu ci gaba da bayanin irin abubuwan da wannan aya ta kunsa har ta zama ita ce mafi girman aya daga cikin ayoyin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu fahimtar alkur'ani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sanya alkur'ani ya zama danshin zukatanmu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ko muke sauraro na alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya babu ikon kauce mata Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا بل لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.